أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka da sake haduwa a yau maricin asabar gomacin da wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in wanda ya dace da ɗaya da wata april shekara ta dubu da ashirin da mun haɗu na masallacin sai da abu huraira wanda ya ba wa'an wanda ke shiyar polo club da kuma turbiwa a nan sabbaci da shehu muna ci gaba da tafsirin littafin mai albarka muna farko suratul hadid jiya mun fassara ayoyin shida da farko kuma yau za mu lura da inda muka fara ya kamata dai mu ta lura da wucewa lokaci gare kamar jiya muka fara zama kwana goma ka robar kiyasar shi haka dura yau da shi idan da rai da lafiya sai ka kamar jibi ne sai a ce maka ai azumi ya kare daga nan sai a fara magana aikin da sai a ce an ce an ji an dawo sai ka dace ai ramadana ya kusa kafin a ce maka ramadana ya kusa sai ka kawo wata da wani to kuma da wannan ake kirga numfashin mu ake kirga awoyi da mintunan mu ake kirga yin nan mu da kwanan mu kuma da wannan ne rayuwa ke abinda aka yi maka ba za ka taɓa wuce shek abdullahi da tobi sarkin gwamnati da farko allah ya kara rahama allah ya hama da ya shi kai yana da littafi zaɓin ma'ad mutane da to littafin da ya tafi don su ne ya kama su a da shi ne ke wa'azi sanda yana tsara shi ne ke zuwa ɗaukar wasu بقية الإنسان إلى المعنى بقية الإنسان إلى المعنى أشياء تدك موتبيا إلى زمن قبل menene yawan kilomitoci da su kan wani kawai ta yi adadin numfashin dukkan numfasa ka kare kilomita biyar kuma kuno ne aka yi ran da lokacin ya yi yanzu za ka gaba a cikin don haka shi sa ya su ɗaya sat wato guzuri ya kamata wannan dogon tafiya da za domin yanzu haka kaɗi tsawon lokacin numfashi miliyan nawa ne miliyan nawa ne da haifar da zuwa duk rage cikin adadin kilomitoci da tsakanin nawa suka rage maka yanzu ba su ne da kuma daga nan ne zamu yi da zai fara daga ranar da ka mutu nan ne rayuwa sabuwa daga baka san ko shekara dubu nawa ko miliyan nawa za ka ce kawai amma da ka san za ka tashi in ka tashi kuma za ka ta saba filin ɗankiya mene ne tsawon yin alƙiyawa wurin kuma ka sani domin a wurin wasu na wurin ƙirare amma a wurin wasu يوم كان إحداه خمسين ألف ya kai shekara dubu hamsin bayan wannan akwai hisabi akwai awon ayyuka banda wannan akwai tsanar sirari wanda ke da rabon shan ruwa a kusa zai sha idan ya ishi shi kan jira wanda ba ya rabon kuma Allah ne ke ba to duk shi dan lokaci da muke shi da wani abin da ba shi da Allah ya ba cikin sa ne za mu yi tare da mutum da ke to kuma babu wani lokaci da mutum yake da albarka yake da alkadari da wani wata ba don haka bai dace mu bata komai ce bai dace shi wanda ramadan ya zama akwai lokacin hira wurin mai shayi bai ga kamata ya zama akwai lokacin chatting mara ma'ana ba ya kamata duk lokacin mu cikin shi ne ba da akalla mu ba ramadan wanda dama duk ciyar da ya ba mu da yi ba na shi wata kila ba wasu ya shaida ina sai shaida ya kamata mu tanadi guzuri a cikin wannan babban abin da kuma ke tanadi shi ne inganta azumi mu yi azumi na kwarai ingantacce wanda babu cin nama kuta babu cin zarafin su babu albasha babu bukari duk wani ma'azin da ke wani kasi na kusa ko baki a wata ramadan ya kamata sa books in ramadan ya kai kana ya kasa stock sai ya tsaya da to mai kokari mutum wani wannan lokaci banda azumi duk da ya sani na san da yawan suna da azumi amma nawa ne a cikin suke tsaye arragani raka hukatun ƙasa raka ji bayan azan raka ji bayan magariba raka ji bayan ishari raka a ji hukatun ƙasa nawa ne cikin suke tsaye kaga duk waɗannan na ci abin da na gaba kuma shi ne sadaka mai yawancin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne kama sakin hannu yake kamar bai kamar gobe ne kamar bai bukata komai a rayuwa duk abin da ya mallaka bayarwa kawai yake har sai da ana sai maka gaji da alikul musa iska wata mona aka sako wanda kowa ba ya ba masoyi ba wani kowa yana kada ba shi ne sani zama to akalla muna bibiyar dangi muna bibiyar yan uwan wanda ba su da ɗan abin da kake da ƴan masu wanda dama suna da ya zuci da su abu ka waya ai barka da shan abu ka waya ba tare mutane sabo yana zumunci a rubuta text a aika sako na gaisuwa da so da kauna duka wannan ayyuka ne da ake samu daga Allah mu yi kokari mu haɗa kai muka ce duk wanda ke cikin wani hali mawuyaci a wakan mu taimaka kuma a kullum akwai su je bayan an gama karatu shawa ina isa gida haka goma waya ga gidan wani lokaci tsohon lokaci na dama malamin bukari wasu ku so san shi yayi aiki da suke biyu cikin manuscripts masutan na mujallidi kan kole da Abdullahi kan wani bin da duk masutan da dole Usman sun zama hannunsa bayan da kayan ba da rubutun sa da karfa har inda shi ma ka sai gage ya tabbatar da tsakanin tahqiqi da fassara ya ya fassara ne da guda 30 kuma ci iko Allah sai zama irin sai rauni ko in ce Allah ya karɓe ya to ana haka gobara ta rashi ko da na isa ana zance ba sai ne amma sai rahama Allah ya dubayi da wuce take amma kuma Allah ya ce shi ya kuma ya nan da sun fiye su yadda amma ba ba ta da komai ba irin wannan ya kamata ne su yi shekara ɗan arba'in yana hidimar ilimi yana karantar da mutane yana rubutu yana tsaron mafuta da tattafan magabata yana fassarawa yana taƙiƙi yana bugawa amma da riba su da shi da rabe don ɗaukaka ba da ilimin da ke ta Allah su wani da ke rabe ilimin sa ba wani duniya da ke wani ya wuce shi amma ba ka san shi irin su ya kwaru za ka insha Allah za mu samar da hanyar da shi ya za mu ta sake yanzu izinin to ire-iren su su ce ayi gwamnati wasu tun kafin Ramadan suna cikin wannan hali wasu a cikin Ramadan ya kwata akalla a wata Ramadan mu fi da su daga wata da ba da wannan nake kara jinjina wa tsarin da kuke yi da gudun wanda ake turowa ta kawo da kawai wanda ya kusan minti goma sha ɗaya da muka fara karatu akalla mutane uku hudu har biyar wato babu lokacin da ba samu ba wani ya fara tsarin da kawai shi yasa wani ne ba cikin sabon ba wanda sun kula ta kuwa da muka gama tattace a wani su ne zauna kowa za a ba shi kuɗi kanin kuɗi da sutura da abinci a dai rage musu kanin da sun suka shi kanin sun suka shi abin yana kwanke kwarai da su da duk wanda ya samu wannan ya samu ne don Allah ko ya saba za a san ni kan dai da bambanci da yawa na gano su da yanzu ina da bambanci amma ba da su ne za ka ba wannan da za ka ce wa wannan da ya yi shi ne kuma akwai ne yana cikin kuma hamsin da gani ne da ya yi sanar sanar na ga wani ya kai dubu akwai masu dubu biyar akwai masu goma akwai a dubu ɗaya dubu ɗaya ni kwakwato da ina ta ɗaya suna yi ba kuma suna yana ne yawan shigo biyar sannan ina cin jira masu rai wanda yana hamsin ba ba ta shigo za a cire masa charge za a cire masa kuɗin alaƙa amma yana hamsin da ta rike a kan kusa ya ga dai bare ba wannan gaskiya da ɗaya ba ni ne ya sa ne cin jina ni ba san wata shekara da kusa kusa za a ce mutane cikin wahala a wannan shekara saboda ga karancin kuɗi ga tsananin tsare abubuwa duk abin da muke sai an zuri ba a rubutun yanzu ya fi rubuwa shi wani ma ya wuce wanda yake samun dubu ashirin ba bana abin ya karanta ya kasa tsadari to kaga a ce tare da haka mutane su yi duk wata sadaka wannan abin ya ba kuma duka wanda ba su ne muna da fara da tsaki ya kalli ayyukan da ke gaba Allah ya sa mu ikhlasa ruba dirham da ba kare ta cikin wannan akwai mai yara da yi wanda ta fi dubu goma guda ta fi dubu da wani akwai da miliyan guda amma da a ce wani kamfani ya yi akwai da miliyan biyu ana da miliyan guda domin miliyan biyu tana da zarka cikin jarinsa haka ya zartare shi ya ce a ba kuma yin za a gani a ce ga wani ya bayar sai inda kawai za a ce ga shi nuna inda shi Allah ya tafa shi ina kyautar da zato kullum kullum da kuke sace a kawo za su shiga cikin abin da za su ke cewa mutum bakwai Allah da shi da su inuwarsa radda kowa bai yi wanda shi sai ce da mutumin da ya yi sanata ya koye yadda hannun hannunsa bai san sadar da bai ke ba kaga lokacin da hannun da dama yake tafi kana jawo application ɗin ko kana sa ta kaza kaza kaza hash kana so amma an bai masu kai ba kai ka da Allah to a kiyama ana cikin tsarin zaɓe da shi da ta shi ko Allah ka ce muna da karancin abu amma a mutane na yi fatan muke Allah sa duk mu tare ya lada haka duk wanda ya faɗa ma wani ko ya isar da sako ga wani ko ya sharin wani ya gani to duk abin da aka bayar kamar shi ya bayar da shi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili Allah kai muna gamun katar Allah ka samu gama lafiya Allah ka cika mana wannan ramadana da rahmarka aminu billahi wa rasuli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم آمنوا بالله ورسوله ku yi imani da Allah da manzonsa wa anfiqu ku bayar wa anfiqu ku yi sadaka wa anfiqu ku ciyar wa anfiqu ku tufatar wa anfiqu ku bayar don Allah mimma ja'alakum mustakhlifin daga arzikin da ya sanya kuma maya a cikinsa menene mana istikhlaf shine abin da wani zai dauka yayi amfani ya bari wani ya ci gaba shine istikhlaf duk abin da Allah ya baka duniya zaka yi amfani shine iya tsawon rayuwarka kana mutuwa wani zai gade shi ya ci gaba shi ma zai iya tsawon rayuwarsa yana mutuwa sai me shi ma wani ya dora ya ci gaba to saboda haka dukiya istikhlafin ta ake yi ba ta dawwama ba ka mallaka tara abada وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت menene rabonka a duniya ban da wanda ka dan jefa ma cikinka da dan abin da ka sai yaji ka yaba mai jikinka da dan gidan kwanan da ka shiga dan bara ya ce in kai gida 30 cikin guda zaka kwana a daki guda kakan kwana a sashin gado guda ɗaya to duk yawan arzikinka dai baka cika daki baka sa gado goma dakinka in ba ka sa ga guda zaka kwana to sauran fa wasu ne za su yi amfani da shi baka sai lace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi ku yi imani da Allah da manzo sannan ku yi infaki a cikin abin da muka sanya kuma maya a cikin sa wannan ya nuna infaq bayar da kuɗi saboda Allah reshe ne na imani da Allah da manzo kuma yana ci abin da ke nuna imani da Allah da manzo domin Allah ya sanya ma zuciya rowa wa uhdaratil anfusu ash-shuha Allah ya halartar ma zukata rowa don haka wanda duk Allah ya yi shi mai sakin hannu ya ta gode ba Allah domin shi Allah ya cire masa cutar da ya samu duniya ita kuma da kansa ya faɗa muna ita ya faɗa muna haka kuma yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun kowa na son abu ya zan shi ya mallake shi don in kaga wanda ya mallaka yana kokarin ya bayar to wannan yayi imani da Allah da manzonsa fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir Allah ce waɗanda suka yi imani cikin ku suka hada da infaki suna da lada babba kuma lakum la tu'minuna billah me zai hana ku imani da Allah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum alhalin manzo na kiran ku don ku imani da ubangijinku ma'ana yana kiran ku zuwa ga abinda zai raya zukatanku zai samu ku da ni'imar duniya da ta lahira kamar yadda Allah tabaraka ta'ala yace ya ayyuha allazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum karba ma Allah da manzo idan Allah ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku doka ce aka bada kudin ka rayuwa ce ake neman maka cewa kai sadaka ana neman ne a samu maka ni'imar duniya saboda na faɗa muku a baya da ilimi da sadaka kana rike su suna lalacewa kana ba da su suna yaduwa suna karuwa suna ingantuwa waƙada a haɗa mai kuma in kuntun mu'mini kuma ya kamata ku sani cewa Allah ya riƙe alƙawura da gare ku inda har ku mummunai ne don me da ba za ku yi imani da Allah da manzo alhalin ana kiran ku zuwa ga abin da zai raya ku ba kuma ga Allah ya riƙe alƙawari gare ku alƙawari mai ƙarfi alkawari na fitra Allah ya sa maka fitrar sanin Allah alkawari na hankali Allah ya kada hankalin da za ka gano Allah ka gano abin da Allah ke so alkawari na saƙo na manzo da ya aiko kullum ana karanta da kai ga abin da Allah ke so to kaga shi in baka bi ba to an riga an samu matsala to in kun imani da Allah to kun lizimci imanin nan tare da infaki Allah ta'ala ya ce huwa alladhi ينزل على عبده آيات بينات Allah shi ne wanda yake saukan mabawansa ayoyi bayyanannu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila nur domin manzon ne ya fidda ku daga yawan dufai zuwa ga haske min zulumati shirki ila nuri tauhid min zulumati bid'ati ila nuri sunna min zulumati jahli ila nuri ilmi min zulumati ma'siyati ila nuri ta'a min zulumati subul jahannam ila an-nur alladhi yahdi ila al-janna Allah ka kai mu aljanna annabi yana shiryar da mu zuwa ga aljanna don haka Allah ce huwa alladhi yunzilu ala abdi ayatin bayinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur li yukhrijakum akwai dhamiri anan mustatir taqdiruhu huwa huwa man ko Allah saboda da shi aka fara huwa alladhi huwa Allahu alladhi yunzilu ala abdi ko kuma huwa abdihi din Allah ya fidda mu daga dufai ko kuma ce annabi fitar da mu daga dukkai Allah shi ke fitar da mu daga dukkai domin ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur manzon Allah da fitar mu daga dukkai saboda Allah ta'ala ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqimin siratillah alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard ala ila Allah tasiru al-umur kuma qur'anin da annabi yazo da shi na fitar mu daga dukkai domin Allah ta'ala ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur kaga shi annabi da fidda mu daga rufai kenan saboda ka in ka ce Allah ka fidda mu Allah ya fidda mu in ka ce annabi ka fidda mu annabi ya fidda mu in ka ce qur'ani ya fidda mu qur'ani ya fidda mu mu rike Allah mu rike annabi mu rike qur'ani mu duk wanda ya so ya raba mu da guda cikin wadanga ya wuyi mu da shi halakakke ne mai son halaka wa inna allaha bikum la raufur rahim hakika ubangiji mai ra'afa ne mai rahama ne a gare ku ra'afa tausayi ne rahama ita ma tausayi ne amma ra'afa ta fi wato ta fi abinda za mu ce ta fi laushi ita kuma rahama ta fi faɗi to duka biyun Allah yana yi mana su wa inna Allah bikum la ra'ufun rahim kamar yadda ya ce mana game da game da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana bil mu'minina rahiman manzo mai jinkai ne ga mu'minai wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ibada yaga za ta yi mana wahala sai ya kokari ya dakatar da ita kamar inda yaga tarawih wannan tarawihin da muke a masallaci annabi ya so ma sai ya bari domin in aka wajabta akwai mai uzuri akwai wanda za ta masa nauyi akwai matasa 'yan gabadai-gabadai akwai tsofaffi masu wahala asuwaki wannan sai da nasa su ce na so in umarce ku da asuwaki amma ina tausaya ma al'ummata ina tausaya ma al'ummata ala wasala to kaga kenan manzon Allah mai rahama ne ga muminai to ba mai rahama bane ga sauran talikai a'a kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi kansa ubangijinmu rahmanud duniya wal akhirati ne bismillah bismillah wa rahimahuma rahmanud duniya wal akhirati wa rahimahuma duniya da lahira ubangiji mai jinkai ruwa har kafirai mai jinkai ne gare su sai ka ce to ta ina jinkai yake ga kafirai ta ina jinkai yake ga kafirai yanzu da Allah ya so da bai hana su shan ruwa ba da Allah ya so kana furta kafirci ba sai matse numfashinka ba a shera magari so ya saka musu duniya amma lahira ta wace lahira ta mummunai ce su kadai sai Allah ya ce me وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير
wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah me yasa ne ku ne wanda zai hana ku yi infaki ku bayar da dukiyar ku saboda Allah walillahi mirasu samawati wal ard alhalin kun san cewa gadon samai da na ƙasa duka ga na Allah ne mana alhalin kun san ba ku zuwa lahira da kuɗin nan dukiyar nan ba inda za ku je da ita dole ne ku mutu ku barta kuma wanda ya gada baka san abin da zai yi ba biya wanda zai tara dukiya amma wanda zai gade ta zai fi shi nema da ita ya fi shi cin moriyarta ilma ya yi sadaka a cikin ta ya samu lada ya samu yadda Allah sai Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal waɗanda suka yi infaki a cikin ku tun da farko min qabli al-fath tun gabanin al-fath al-akbar wanda shi ne sulhul hudaybiya lokacin da aka zo hudaybiya annabi sallallahu mafarki yayi kuma mafarki annabawa gaskiya ne yi mafarkin ya ga suna umra da shi da sahabbai wasu na aski wasu na saisaye sai musu bushara suka ji daɗi suka shirya umra suka fito cikin watan zulƙaida suka zo bakin garin makka hudaybiya manzo Allah ce aje a faɗa ma mushrikai mutanen Makka mun zo mu yi ibada ba mu zo da yaƙi ba suka ce ya ra'ayi ku zo ba da izinin mu ba ba mu yarda ba ba mu amince ba manzo Allah ya sulhu da su wanda a cikin sulhun nan akwai dakatar da yaƙi na shekara goma akwai ba da izinin duk wanda ke son shiga musulunci shiga babu tsangwawa ba damu to daman abinda musulunci ke so ya kai gare shi kenan musulunci ba fitina da tashin hankali yake so ba yanayin da zai sa addini ya watsu yake so to samun wanne yanayi sai Allah ya kira shi fathan mubina sai ya ce ma annabi inna fatahna laka fathan mubina sai da Abu ya fusata kware da aka saukar da wannan yace aw fatun huwa ya rasulullah ya zo manzo Allah wannan abin da kai fatun ne manzo Allah ce kware ko inna fatah fatun mubina ne to daga nan sai zaddun mai su shigo a musulunci zai shigo babu tsangwama sai Allah ya ce waɗannan da suka yi infaƙi kafin wannan lokaci sadda ana cikin ƙunci sadda ana cikin takura sadda yin musulunci sai ka daure to ba su ɗai da waɗanda ba su ba la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatal wa'anda suka yi infaƙi a cikin ku gabanin sulhu biya suka yi yaki ba su daidai da wa ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal waɗancan sun fi girman daraja da matsayi a gurin Allah bisa ga waɗanda daga baya suka shigo musuluncin suka kuma yi infaƙi suka yi jihadi wannan ya nuna akwai lokacin da za ka taimaki addini darajar ka tafiyawa bisa ga wanda ya taimaki addini bayan wannan lokacin haka ita kanta sadaka akwai yanayi naka kai wanda yin sadaka a cikinsa zai sa ka fi daraja a wurin Allah bisa ga wani yanayi na daban akwai yanayin da kuma ka tarar da wanda in kai masa sadaka wannan yanayin ya fi falala da daraja bisa ga yanayin da ba shi ba a wasu 'yan watannin baya mai martaba shehun borno ya gayyaci jarman sokoto zuwa borno domin ya karrama shi saboda alherin da aka yi na waɗannan bayan allah da aka ɗauko wayanda suka rasa uba mai girma jarma da sarkin musulmi suka zama ubanni a gare su to a cikin jawabin da gwamnan yake ya ce kun ɗauki yara ɗari biyu a wancan lokaci ya ce da za ku ɗauki dubu ashirin yanzu wallahi mun fi son wancan ɗari biyu a wancan lokaci saboda wancan lokaci ada cikin damuwar ta haƙiƙari mai ‘yan uwa da suka je suka kai tallafi a borno suka zo da rahoto wanda a kansa ne hudu ba a nan kan wannan mimbari cewa to halin da ake ciki fa wata annoba na shirin barkewa barno saboda yawan yan gudun hijira mun je daga bayan muka tarar da kan guda yana da wajen yan gudun hijira 600,000 kuma makaranta ce primary school ce 6,000 ka dabi da ban ɗakin da za su yi amfani da shi tare da haka wani abin tsoro ka san ɗan adam bala'in shi yawa gari wai a haka bayan magariba wasu ke zuwa su kara mota su dibi 'yan mata masu ma'ana su ɗauka sai su yi fasikanci da su su biya su suna amfani da halin wahala da suke ci to a wannan lokaci jarmai ce a ce a ɗauku guda ɗari biyu a kawo nan ya yi reno su saboda Allah da haka gwamna zulum ya ce a yau in dubu ashirin za ku ɗauka mun fi sun wancan ɗari biyu la ya soyi minku mana faka min kabilin fati wakata lokacin da ke da tsananin bukata to ce muku a wannan lokacin ya fi mutum da yana tsananin jin kishirwa sai ya zo sai tarar da kai da fiye wata guda mai sanyi mukaddara ma azumi yake kuma an kira sallar magriba sai ka ce na saidawa ne ya ce nawa ka ce naira ɗari saboda gari ba wuta kuma ba ruwa sai ce ka yi haƙuri wallahi naira hamsin ka ɗai gare sai ka ce ɗauki gatanin saboda Allah ka sha bayan ya sha sai aka kawo ta mai sai aka ce naira ashirin ko ya riga ya ƙoshi da waccan da wannan suna ɗai in ma naira ɗari ɗin ya ka karɓa gari shi ka bashi to ta fi wannan ta naira ashirin bayan ya riga ya ƙoshi so addinin musulunci yana da lokutan da yake da tsananin buƙatar taimako wannan ita ce martabar da sabon manzo Allah na farko suka samu cewa sun karɓi manzo Allah a lokacin da akwai ƙaya a hanya akwai rikici in ka ce ka bi annabi to ma'ana da rayuwarka da mutuncinka da dukiyarka da iyalanka duk suna cikin garari wanda ya bi annabi a wannan lokaci bai ɗaya da wanda ya musulunci ya zo bi annabi sanda babu wannan damuwar don haka Allah ta'ala su kansa bai kasa su kashi biyu yace was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أبقى هو أنا babu amma da ita daya tahtaha duk sauran min tahtaha ne wani malami ya yi bayanin sirrin da ke cikin wannan wani lokacin mu zo karatu za mu faɗa muku shi abinda yake muradi anan shine duk da sahabbai Allah ya kasa su mataki mataki wanda ya musulunta a farko farko a makka irin su abubakar siddiq irin su ali ibn abi talib irin su usman ibn affan irin su talha ibn ubaidillah irin suna na Khadija da ‘ya'yanta, Zainab da Ummu Kulsum da Ruqayya irin su Zaid, Ibnu, Ibnu Harisa. Waɗannan ba yadda za a yi duniya kai wani abu ya kai gare su, su ne asasin musulunci. Sai Allah ce, wallazi na taba'un bai san. Ya yi maganin muhajir kuma ce da ansa, domin lokacin da ake cikin tsanani su kuma ansar suka ce a dawo gurin mu ga ga wurin sauki kaga su suna da tasu falala shi yasa Allah tabaraka taala ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa annani Allah ce wa man yukashu nafsihi fa ulaika humul muflihun sai ce yan madina masu rabauta ne su kuma yan makka masu gaskiya ne ulaika humus sadiqun للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم تاكيما ما gidansu ba an kore su ka san ko duk bala'in duniya bai kai a fidda kai daga gidanka ba shi yasa yahuda Allah ya ce mun fasa muku azaba dan me walaula an kataba Allahu alaihim aljala'a la'azabahum fid dunya da Allah bai sa annabi hidda su da gidajensu ba da yayi musu azaba amma wanda ya ishe su azaba ba su da wanda ya ishe su to mutumin da aka fidda shi daga gidansa saboda Allah kaga baka iya cin masa su din kansu daga bayan Allah ya sako musu arziki amma wasu su sun tafi basu ci arziki ba irin su Musa bin Umair jakadan farko na musulunci kenan shi ne ambasadan farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya tura shi Madina domin ya yi shimfiɗa ya fara shirin kafa gwamnatin musulunci wadda manzo Allah ne jagoranta haka ya je ya saita al'amurra ya karantar da mutane ya jagorancin sallah ya tsatsara fasalin al'amura da jama'a kafin manzo Allah ya zo ya kama aiki kuma aka zo Uhud tun ba a fara jin daɗi ba Allah ya ƙaddare ya samu shahada a lokacin da rigar da za a yi masa likafani da ya taba ta isassa in an ja ta ga kafa kai ya fito bayani in an ja ta ga kai kafa musu fito bayani haka ya koma ga Allah bai ci moriyar duniya ba amma ya samu cikakke lada a kiyama to sai Allah ya ce waɗanda suka infaki kafin fathu kafin sulhul hudaybiya shine fa al-fath ba su ɗai da waɗanda ba su ba ulaika azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wa'annan sun fi daraja akan waɗanda suka yi infaki daga baya suka ciyar kuma suka yaki amma don kada wani ya ɗauka cewa to su waɗannan na baya sun tashi a tutar babu tsallacewa kullan wa'adallahu al-husna kowanne su Allah ya masa alƙawarin aljanna yikenan don haka duk 'yan aljanna ne amma aljannan hawa-hawa ce yadda ka san a abuja akwai manyan quarters akwai asorok akwai mai tama ha eh asokoro kenan su ce aso akwai asokoro akwai mai tama sannan akwai sauran quarters quarters masu daraja to kuma akwai yanya wuraren bayin Allah ko to haka ko aljanna mataki-mataki ne wani in ka kai kwatas in ka kai ziyara kwatas ɗinsa sai kai su juda ta godiyar Allah cewa lallai kana gaba da shi wa kullun wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai cikakken masaniya ne ga abin da kuke aikatawa bai kuma ba da labari ne don haka duk abin da kuke aikatawa is recorded faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran يرى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم malam fa na faɗa ba sai mun tura ka wurin Dr. Sani Jimin inda mai sukuni fata kake mata kalkalar ka ta yawa man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifa wane ne cikin ku zai ba Allah rance rance mai kyau to kaji abin da Yahuda suka ji suka ce ashe ubangijin ma talaka ne so yake ya bashi rance to ka gaya mana kai tunda ubangijin ka talaka ne mu muna noma muna fidda dabino to dan uban kuwa ne ne ya fidda dabino mutum ne su ne Allah ce muna fajin abin da suke faɗa fa muna ji muna gani sun ce ma Allah talaka sun ce ma Allah marwaci a ƙarshe mai Allah ƙwallon lalzina ƙalu inna Allah faƙirun muna hannu agniya da ƙarƙafar lalzina ƙalu قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق haka Allah na jin su yana ganin su to da Allah ya ce a bada rance ai ku ya kuye ce ku ba kan ko ba haka ba Allah baya bukatar kuɗin kuɗin ma nasa ne a cikin falalarsa ne ya ba ku to wanda duk yaba Allah rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu Allah zai ninninka masa shi kun ga anan Allah bai faɗi ninki nawa ba amma a suratul baqara Allah ya bayani yace masalul ladina yunfiquna malahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil wa'inda ke infaki saboda Allah misalin su kamar misalin habba ƙwayar gero an ba ta sab'a sanabil wadda ta fidda zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya akwai kwaya 100 ba kwaya 100 kwaya guda ta fidda kwaya nawa kenan 700 to haka lokacin da zaka bada naira 100 saboda Allah sai a ce sau 700 naira 100 sau 700 nawa kenan naira 70 wannan zubin farko na jarin ka kenan don haka a kasuwar hada-hadar lada ta alkiyama idan ka ba da naira ɗari tashin farko kana naira dubu saba'in in ka ba da naira ɗari biyu kana da naira dubu ɗari da arba'in in ka ba da dubu ɗaya kana da naira dubu ɗari bakwai in ka ba da naira dubu biyu kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu wannan su ne tashin farko sana a shigar da su kasuwar jari ta alkiyama wadda babu hasara a cikin ta sai don haka wani Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah zai ninninka mu wanda su idan dai a duniya aka samu kasuwa irin ta fetur a samu kasuwa irin ta suga a samu kasuwa ta madara a ce ka zuba naira miliyan biyu amma a cikin shekara ɗaya ka samu ƙarin miliyan uku ko miliyan biyar to alƙyama mai miliyan biyu ai triliyon suke magana ba ma biliyon ya wuce biliyons mai dubu ɗaya kafin ka ce mai wannan ya kai ga miliyan miliyan ɗin nan take za ta kai biliyan kafin a kawo lokaci ta kai triliyon saboda ka alƙiyama wani lokaci in kaga wani abu aka ce naka ne sai ka tsaya kana ta'ajjubi to ubangiji yaushe na samu wannan sai a ce ai ziyarar da ka kai mai ka ce kana da ɗan naira ɗari biyar sabuwa ka miƙa mata sai ka ce duk akan ta ne aka bani wannan sai ce to ai kasuwanci ne aka yi maka jari ne ka saka sana'a aka yi Allah ka samu da wuri zukatanmu mu yi abin da ya kamata Allah ce fa yi ba'ifahu lahu wa lahu ajrun karim kuma yana da lada mai daraja karim mai kyau karim yalwatatta saboda me saboda cikin aljanna ne don haka duk wanda ka so ka kwatanta sai dai ka ce kawai mai kyau ce ko ka ce mai daɗi ce ko ka ce yalwatatta ce ko ka ce babba ce na ka wani za ka zance ajurun azim arjurun karim da sauransu yau mutarar mu'minina يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
yau ba tarar mu'mini na walmu'minat rannan ne za ka riƙa ganin mummunai maza da mummunai mata daman tare suke ba su rabuwa duk inda mummunai maza suka shiga alkiyama mummunai mata nan za su shiga su ma ya sa'anurun bai na aidi haskensu na tafiya a gabansu ya nemi su jagora hasken me hasken imaninsu hasken sallarsu hasken sadakarsu hasken alherinsu hasken karanta wasu wa bi aimanihim kuma haske yana hannun damansu bushrakumul yawm ay yuqalu lahum bushrakumul yawm albishir da yake musu congratulations malaiku girgiza musu su suna mika musu hannu congratulations bravo ana musu murna bushrakumul yawm yau kuna cikin bushara jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljannatayn gidaje ne na aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su khalidi na fiya suna matabbata a ciki duk kaji inda daɗi yake domin duk wanda daɗi ya kai daɗi matsalar sai ta ce ƙare ba kana cikin gidanka dare ya yi ka zo da gajiya madam ta gyara gado ta aje abinci kan dining ka ci ka ƙoshi ka sha ruwa mai sanyi ka gincira kana hutawa ga ac an kunna kana jin daɗi har bacci ya fara ɗaukaka sai ne ba su ɗauke wuta Allah abin mai gadi ya tada janarita sai ce wallahi ranka dai ai fulogo ya lalace kana kana ta tsuki laifin dadi to aljanna babu yan nefa babu su babale su take wutar kusa na taɓa ku labari wani yaro daga Kano da aka je da shi Abuja aka kwana uku bai gani dauke wuta ba shi bai san gida akwai imbata akwai waye waye sai ce mama ce ya ce amma ne garin da babu yan nefa ko shi bai gani ɗauke wuta ba sam to aljanna akwai yan nefa amma cikin gidaje suna jin daɗi eh na ka su kwantar da hankalinsu Allah ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba Allah ka saba cikin wannan rabo yau mai kulul munafiqun يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نعم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نعم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Allah ka kare mu bayan da Allah ya faɗi inda mummunai suke gidan ni'ima da jin daɗi lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da suke so zamu ba su kuma muna da ƙari sai Allah ya maganar munafukai saboda me saboda alkiyama tunda su rayu duniya suna yaudarar mutane suna gwada su mummunai ne kusan munafiki shine ruwa biyu shi yana tare da mummunai ga zahiri amma a batini tare da makiyansu yake to sai Allah ta'ala yayi maganar su kuma munafiqai yau ne ne za su kasance yace yawma yaqulu almunafiquna wallazi walmunafiqatu lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum mu'mine haske ne gaban su haske ne da su sai munafiqai su ce ma mu'mine unzuruna naqtabis min nurikum dan jira mu wannan hasken naku mu dan dosana mu ma mu samu mu ga hanya ilarji'u wara'akum faltamisu nura sai ce a'a ba na ake caji ba ku koma can baya ku yo caji mu mun yo caji mutun da duniya ku sauka daga sirati can ku yo caji iltami faltami sunuran ku ne mu haske can baya suna magana suna kokarin sai sun kamma muminai sai sun cin musu sai sun amfani da hasken su Allah ce fa duriba bainahum bisu sai a sa wata katanga tsakanin su lahu babun katangan nan tana da kofa batinuhu fihi rahma ciki AC ne wa zahiruhu min qabli al'azab baya kuma baya AC ne ciki gaban AC ne baya bayan AC ne nan sanyi nan zafi to ita katanga wanda za a sa shamaki tsakanin mu da munafika ya take tana ba mu sanyi nan tana ba su zahi baya sai su koma suna kuka ga su dulum ga mu cikin haske ya samu nafuci bai yi ba Allah ya ce yunadunahum alam nakum ma kun sai su rika kiransu habawa ne ba tare muke zuwa masallaci ba habawa ne tare muka yi sadaka habawa ne tare muka je aikin hajji kalu bala ce a kwarai kuwa tare muka yi komai walakin na kun fatantum an fusaku matsalar ku ita ce kun fitini kawunanku mu muna yin abu don Allah ku kuna yi don mutane mu muna yi don Allah ku kuna yi don duniya mu muna yi don mu samu aljanna ku kuna yi don ayabe ku ba ɗaya muke ba fatantu an fusa ku kun fitini kawunan ku kun lalata al'amarin ku wa tarabbastum wartabtum sannan kun rika dakun mugun abu gare mu kullum muka yi alheri sai ku ce ban shi wallahi kudin karewa za su yi duk abinda muka yi shakun kushe mana wartabtum kuka sanya shakka wa gharratkumul amaniyu gurace gurace suka ruɗe ku kuna tsammanin Allah bai ganewa ku kasa bambanci imani da kafirci in kuna wurin muminai ku gwada imani in kuna wurin kafirai ku gwada kafirci to shi kuma Allah ba a boye masa komai hatta jaa amrullah har sai da al'amarin Allah ya zo wa gharrakum billahi al-gharur shedan sarkin rudi yace amana ku yau da ku amma hakika ne ku ka rudi kawunan ku فاليوم لا يؤخذ منكم فدية الله يقول يو باب مسايا باب فنسا ba abinda za ka yi ka fanshi kanka kuma in kai ba za ka karba ba na farko dai ba ka da komai sai aikinka kuma aikinka ya lalace kamar mutum ne yau lodin ayaba daga arewa ya kai ta badin sai ya isa sai adiba ce ai duk ta lalace babu guda duk ta rube ta lalace direba ya rike shi ce sai ka biya ni yace ni ko kudin kudin lodi banda ya kira sarkin tasha sarkin kasuwa lumu yace ga ayaba ta nan yace ina ba mai amfani da ita can gida ka aika in kana da wani bai ce babu ko sisi ga jarin amma bai da amfani shi da wagarat kuma al'amani za ka fale bala yukhadu minkum fidya walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawm al-qiyamah kaji kashi shine mai shine mai hatsarin da waɗanda suka yi zalunci a nan duniya suna da duk abin da ke cikin ƙasa a ce mallakin mutum ne kuma yana da wani irinsa da ya miƙa gaba ɗaya don ya rabu da wannan azaba to ƙarshe sai Allah cewa badalau min Allah ma lam yakunu yahtasibu abin da ba su taɓa tsammani ba shi za su gani a wurin Allah wato wani fa duk ya ƙara rayuwarsa wajen aiki alheri amma wallahi zai zo gaban Allah bai da komai saboda duk ba don Allah ya yi ba yana da manufa a ransa ولا فأنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا babu hadari irin ka dauka kana daidai a lalima da yake kyau shi kuma da yake ibada bisa bid'a shi ma makoma sa kenan wato yana aiki wanda yana zutu mai kai shi aljanna ne amma shi ya sa kansa ko kuma wani ya sa shi ba Allah da manzo ba to irin su ne wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bi yastazu miyagun ayyukan su kawai za su rika gani na lada duk su lalace Allah ce wa haqa bihim ma kanu bi yastazu abinda suke izgili da shi sai ya dawo ya zama musiba a gare su don haka fa yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru munafiqai ba a karban fansa a gare ku don ba ku da abinda za ku bayar ku fanshi kanku sannan katirai ma ba karɓar fansa gare su ma'awakumun nar makomarku ita ce wuta ba ku da wurin shiga in ba nan ba inda za a kai ku don daga wuta sai me sai aljanna kuma kuma ku cancanci aljanna ba don haka labudda ku ta wuta hiya maulakum ita ce majibinciyarku wa bi isal masir tir da wannan mummunan makoma Allah ka kare mu daga mummunan makoma da yake mun ce yau ba za mu kammala karatu ba tunda mun fara makare za mu dakata a nan muna ƙara godiya ga Allah maɗaukin sarki bisa ni'imomin da ya mana muna ƙara godiya ga bayan Allah da suka babba da gudunmawa yau dai ga shi goma ga wata duka duka kwana hudu da muka fara wannan muka fara wannan neman tallafi amma alhamdulillah muna da saboda mutane dubu uku da ɗari biyar da suka bada gudunmawa kuma muna da miliyoyin kuɗi da ba za mu faɗe su a yanzu ba sai nan gaba akwai kuma wasu kayayyaki amma dai muna muku alkawari muna muku ba ku tabbacin insha Allah dukkan su za su je inda ya dace kuma za su yi aikin da kuke bukata da amfani sannan kuma Allah zai karba ya ba ku lada insha Allah Ahlul Baiti and Sahaba Foundation Nigeria Access Bank 0025423374 0025 42 33 74 sifili sifili 25-42-33-74 ku rubuta tura mai uwanku da danginku har iyalanku yaranku da matayenku kusa su bada nasu ubangiji da ɗauke sarki ya karɓa mana ya samu gama lafiya ya rufa mana asiri ya cika mana wutar ramadanin rahama ya samu cikin aljanna wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk